بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من الجار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدئي لنا بهذا المحضر ولتعطي بنزلة تأتي لنا بزفر إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yau 24 ga watan zulkida hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sana alif 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan jun 2020 2022 za mu tashi daga inda muka tsaya cikin karatunmu na kashin ibas an fayyata da hatimi abil abbas idan ba mu manta ba kusan wata ɗaya ko sama da watanni ma muna ta koro bayanai inda shehu radiyallahu ta'ala anhu yake ta bayani da kafa hujjojin wadda ɗariƙar tijjaniya baki ɗanta abinda ya kama daga lazumin safe da lazumin yamma duk mun yi su mun waɗo har cikin wazifa a cikin wazifa ma muna cikin a ko mu ce yake za mu shiga wazifa gaba amma yanzu za mu yi ƙarshen lazumin yamma da lazumin safe duk ma'ana la ila illallah kowanne daga cikin gaɓoɓin mun san shehu radiyallahu ta'ala anu yana ba mu hujjoji a cikin alkur'ani da hadisi da maganganu na gaggagaggan malamai shau ya ce takamilin littahalili cika maganganu ga abin da ya kunshi hailala la ilaha illallah qala imam ibnu adiya ibnu adiya yana cewa ikhtalafa ulama'u hal al-afdal qawl alhamdulillahi rabbil alamin aw qawlu la ilaha illallah inji ibnu adiya yace malamai sun samu sabani shin wai wanne ne yafi faɗin alhamdulillahi rabbil alamin shi ya fi daraja da girma da lada ko kuma faɗin la ilaha illallah ne faza habat da'ifatun ilal awwali la'anna fi dimna at-tauhid fa fi qawli alhamdulillahi tauhidun wa hamdun wa fi qawli la ilaha illallah tauhidun faqat wa tajju bima rawa min hadith abi hurairata wa abi sa'id al-khudri radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله كتب له عشرون حسنة وخط عنه عشرون سيئة ومن قال الحمد لله رب العالمين كتب له ثلاثون حسنة وخط عنه ثلاثون سيئة شو يجي ابن عدي يجي وانتو معلمين دا سكتفي أكان الحمد لله رب العالمين ta fi falala faɗin tafiye da la'ila illallah sun ce saboda a cikin alhamdulillah rabbil alamin akwai tauhidi akwai kuma godiya in ka ce alhamdu lillahi lillahi rabbil alamin din kana nufin tauhidi ne kana kadaita Allah kana nuna shi ne ubangijin talikai baki daya alhamdu din kuma tana magana ne akan godiya kuma shi kuma a cikin faɗin la ilaha illallah kawai tauhidi ne kadai kaga su a wajen su cewa alhamdulillah rabbil alamin sama take da la ilaha illallah kuma suka ƙara kafa hujja da hadisin da aka rawaita daga wajen sayyidina abi huraira da sayyidina abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yace la ilaha illallah za a rubuta mishi lada 20 akan kare mai zunubi 20 wanda yace alhamdulillah rabbil alamin kuwa za a rubuta mashi lada talatin a kan kare mai zunubi guda talatin don saboda haka alhamdulillah rabbil alamin tana tana tana da faɗan la ila illallah wa za a bar da'ifatin ila sani da anna tankil kufra wa alaya yuqatil khalqa wa hatajju bi qawli sallallahu alaihi wasallama miftahul jannati la ilaha illallah wasu kuma jama'a suka tafi akan cewa ina ai la ila illallah ita ke da farla sama da alhamdulillah rabbil alamin wa wujjarsu kuwa da ita ce fa ake kankare kafircin a karar da shi a korar da shi baki daya da ita ce aka yi umarni a yaƙi mutanen da suka yaƙe ka ko umarta an uqatilan nasa ta shahadu Allah ila illallah kuma ƙarin hujjar su shine faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mabudan aljanna ma fa baki daya la ila illallah قال الإمام ابن عطية بعد أن اختار هذا إمام ابن عطية bayan ya zaɓi cewa la ila illallahu ita take sama da alhamdulillah rabbil alamin sai ya ƙara da cewa wal hakimu bi zalika qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallama afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ila illallah wa la sharika la yace wanda zai yi hukunci akan wannan sabanin da aka samu tsakanin malamai guda biyu da wasu suka tafi akan cewa alhamdulillah rabbil alamin tana sama da faɗin la ila illallah wasu ka ce a'a la ila illallah tana sama da faɗin alhamdulillah rabbil alamin yace faɗin manzon Allah ne zai yi hukunci shine inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mafi kololuwa mafi daraja mafi falalar abinda ni Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam na faɗa tare da annabawan da suka zo gabani na shine la ila illallah wa la sharika lahu ko kaɗa zai zai zai kullum ƙa'in kenan وقد سئل أبو الوليد بن رشد من الأفضل إن أنت به ابن رشد wai wanne ne yake sama da wani wanne ne fi falala alhamdulillahi ko la ila illallah fa ajaba bi tafdili la hayla laki sai ya bada amsa kan cewa haylala tana sama da alhamdulillahi rabbil alamin fa balaga jawabu ila al faqih maymun bin mahdi fa kataba ila ila ibn rushd sabila haka wannan amsa sai ta tafi sai ta je wajen kunnan wani babban malamin fiƙi wanda ake kiran shi da maimun bin mahadi shi kuma yana kan cewa alhamdulillah sama take da la ilaha illallah nan da nan sai ba sai rubu sai dauki takarda ya mai raddi mai zafi yake faɗa a cikin raddin nasa a id nazaran fi ma katabta wala takun bi gairi sahamin lin nidal musari'a fa hazzuka taslimul uluma li ahliha wa hazbuka fiya an takuna mutabi'a yace a'a ƙara komawa kai duba ya kai ibn rushd akan abin da kake rubutawa kul ɗinka ka fito za ka yaƙi ba tare da takobi ba ba tare da kwalkwalin da za ka kare kanka ba ya ishe ka ka sallama ilimi ga waɗanda suke ma'abota ilimin ne ya ishe ka kasance mai mabihi idan ba ka da wannan karatun yana nufin cewa wannan abin da ka waɗa ba akan daidai kake ba mu ne masu katu mu ne masu faki mu ne fakiyayi mu muke da ruwan hujjoji kai baka da hujja ina kai na fitowa daga yaki babu hujja ka koma ko ka sallama mana ilimin nan a gare mu ko kuma ya kasance gare ka kai ka zama to mabiyi gare mu da ya ja haka fa ajaba wal imam ibn rushd bi qawlihi ibn rushd sai shi ma ya bashi amsa da waƙar to yiwoyi ne guda biyu suna faɗa sai dai kai ka ja baya yace a'a ruwai da kama na batin min miya na iman faddu na ka fasma iza kunta sami'a a halta bin rashidin kallazi na a hattan wa min duna wutar kalhi zabrul mudafi'a walau kunta sallamta al'uluma li aliya lama kunta fi ma tadda iyi munazi'a wa in dammana inda tanazu'i majlisun takanai ka fi ha sun walla shakka naƙa yace mai kai ba a hankali baka farkar da mu ba bacci muke balle ka farkar da mu akan abin da muka faɗa bi ma'ana abin da muke nufi fadu na ka fasma idza kunta sayan bude kunnan ka ka ji idan kana so ka rabauta kana so ka kaskanta hukuncin wa'is sun ce ba ibn rushd bane da kansa ɗalibansa ne fatawa ta ibn rushd ya ce to kafin ka zo wajensa talƙal hizabar mudafiya za ka haɗu da zakoka waɗanda suke kiyaye shi sai ka ƙetare shi kafin ma ka zo wajen namu a ka zo wajen nasa mu kanmu yan ku ku ba mu nasa mu ɗalibansa ba za ka iya bugawa da mu ba balle shi ya ce da za ka iya da kana sallama ilimi ga ma'abota ilimin da ba za ka yi jayayya ba akan abin da kake da'awarsa ai ba kai ba jayayya kamar ibn rashid sai suka ce to in mana inda tanazu'i majlisu idan har aka kuskura aka samu zama da mu da kai a ce za a yi muƙabala to ta kainaka sai mun sha yadda kai a wajen muƙabalan nan a summa bi ma'ana poison la shakka na ya babu maka wannan poison din mai kece jiki ne nan da nan yake kashe mutum bi ma'ana za mu yanka ka da ruwan wujojin da ba ka da bakin za ka magana to dai ka dai bi wa fi hadal qadri kifaya wallahu al-muwaffiq lis-sawabi ya dai wannan abin da muka kawo game da abin da ya kunshi ya kunshi la ilaha illallah ya ishe mu Allah da tabaraka wa ta'ala shine wanda yake gamo da katar da abin da yake daidai wa ilayhi subhanahu wa al-marju wal ma'ab kuma makoma ga Allah tabaraka wa ta'ala take summa inna Allah wa mala'ikatahu wa shehu fa shi fa shehu dukki dukki yake bin dariƙar tijaniya sala sala yake baka hujja ba inda mun zai mu ce kai a shiga a shiga mai ke suna mu shiga wazifa kawai sai ce a inna ladin ma sai an taba maka sai duk da min maka ita a baya ce sai an dan maka wani abu ko da ba shi da yawa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima ba haka muke faɗa ba yace to ga hujjar nan hadda ma faɗin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ko wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yace wa qad taqaddama al kalamu ala salati al nabi ba mun yi magana akan salati akan manzala ba ko mun yi magana akan tazi har na kawo muku salati tazi yace to wannan ya ishe ka yace wa amma azkaral wazifatu tijani yake yace amma zikiran da ake a cikin wazifa na ɗariƙar tijjaniya shi ma za mu zika shi sala sala yace ba komai bane face al isti'aza aidan wal basmala wal fatiha ko da fatiha sai salatin ga annabi sai la ilaha illallah sai salatin yace to ita ma ba mu kyale mu ce wajen mun yi wa'in tambar mu kyale shi ma din sai an dan tattaba maka wani abubuwa a ciki yace wa qad taqaddama al kalamu alaiha mustafa magana akan a'udhu billahi da basmala da fatiha mun yi magana mai fadi akai yace to abinda za mu magana mun yi magana akan istighfari ko yace to amma ba mu magana akan istighfari irin na wazifa thumma astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum mun yi magana ne akan kai astaghfirullah astaghfirullah to alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum da aka kara anan to shi ma sun mun kawo mashi hujja yace salati na marra ana yin sa ne guda 30 na wazifa wa fil azkari rawaina fi sunan fi sunan abi dawud wa tirmidhi an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man qala astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi غفرت ذنوبه وإن كانت قد فر من الزحف آه يا زوجة أذكار hadisin da aka rawaito a cikin sunan abi dawud da tirmizi wanda aka karbo da gwajen sayyidina abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yace astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi za a gafarta mashi zunubansa ko da ko zunubansa sun kai girman zunubin mutumin da ya gudu ana cikin yaƙi a tawalli yawmul zafi kenan ana cikin dagar yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah ya gudu wannan abin babban laifi ne to idan ka faɗi wannan istighfarin an gafarta maka zaman ka Imam al-Hakim yace haza hadisin sahihun yace hadisi ne wannan ingatacce qultu shawbara ma yace kannan ba sayyidul arf billahi asayyidul arab ibn sa'i fi bugya ala illati iqtisarina ala al-lafz as-sabiq wa nasu kalamu tanbihun yace masanin Allah nan sai dai al'arabi ibn sa'i ya faɗa cikin albugatul mustafidi sharhin munnatul muridi cewa wujjar mu ta a wazifa muke takaitawa iya astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ba ma karasa wa atubu ilayhi din yace to shi ma muna da hujjan faɗan haka kamar yadda ya zo a cikin maganganun ibn al-arabi as-sa'idi yace cewa قد علمت أن صيغة الاستغفار في الطريقة في الطريقة الثانية في الوظيفة يقتصر فيها على اللفظ السابق إلى القيم وليس فيها وأتوب إليه وكل اللفظين وكل اللفظين وردت بها الأخبار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولعل اختيار الشيخ رضي الله عنه للأول لأن الاستغفار إذا أتى به العبد لا يكون كاذبا فيه بخلاف التوبة فإنه إذا قال وأتوب إليه وليس بتائب فهو كاذب لأن التوبة الرجوع والندم وإن كان اللائق بالاستغفار هو أن يكون مقرونا بالإقرار بالذنب والندم عليه والعزم على عدم العود فمرجعه إلى التوبة لكن سورة الغافر في الإتيان به مجردا عن ذكر التوبة ليست كسورته في الإتيان به مقرونا بها لما في لما في الثانية من ظهور الكذب والاستهزاء بخلاف السورة الأولى آه، فإنما فيها الطلب المغفرة ذكره الفخر الرازي رضي الله عنه في تفسيره وفي دقيقة سنية كما لا يخفى والله تعالى أعلم آه، ابن العربي السائي يتي an riga an san siga na istighfari a cikin ɗariƙar tijjaniya istighfarin mu na biyu yana tsayawa ne a iya alhayyul qayyum kawai baya karasawa zuwa wa atubu ilayhi yace kuma dukkan wa'annan lafazan astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum da astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi dukkanin su sun zo a hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma la Allah abinda isa shehu mu shehu amr tijara radiyallahu anhu ya takaita akan kawai la ilaha illa huwa alhayyul qayyum bi ma'ana ina neman gafara ga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi wanda shi ne rayayye dawwamamme ba a ƙara da wa atubu ilai kuma ina tuba gare shi ba yace wujjar shehu tijjan shi ne saboda ita istighfari idan bawa ya zo da ita a ita wannan istighfarin ta astaghfirullah azma allazi la ilaha illa huwa al qayyum idan bawa ya zo da ita baya nuna cewa makaryaci ne shi eh sabanin idan ka kara da wa atubu ilayhi idan bawa yace wa atubu ilayhi na tuba kuma ga Allah Allah ina neman gafara ka kuma na ma tuba ba zan ƙara yin abin da nayi ba har abadal abidina ko ba haka tuba take ba ko shine shaɗan tuba ko annadima alama fata ko sannan da ƙarawa ma da cewa malamai suka ce sai ka ɗau azama cewa Allah ya ƙuda ba za ka koma zuwa ga wannan zulubin ba ko kamar yadda nono ba zai koma zuwa ga dantsan saniya ba ko haka ainihin tuba yake yace to idan bawa yace wa atubu ilayhi alhalin kuma ƙarya yake yana ƙara komawa zunubin a istighfar nan anya ko kuna ganin zai kabu saboda mai akwai siffa ta raina Allah akwai siffa ta izgilanci da istihza'i ga Allah tabaraka wata'ala ka zo ka ce Allah ina neman gafara ka kuma ma fa na riga na tuba zan kara ba kuma ka koma in an jima ka kara taukata to shi ne shau mu shau amar tijani ya ce mafi daidai a nan shi ne bari mu mu dan tsaye akan astaghfirul azim allazi la ilaha illa illa illa wal hayyul qayyum tunda ya zo a cikin hadisi bari mu tsaya nan saboda na san a zamani ba a rasa daga cikin mabiyana ba wanda zai ringa zuwa yana yin saban kuma yana zuwa yana ƙara yin istighfarin ne kuma so nake baki ɗayan su Allah ya zube su da rama an fahimta yace wannan maganar Imam Al-Fakhr Razi ne ya faɗa a cikin tafsirinsa idan muka yi duba za mu ga akwai hikima mai ƙarfin gaske a cikin wannan maganar ولنختم الكلام في هذا الفصل بحديث أبي, أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى تبركا به yace bari mu rufe wannan maganar ta istighfari da hadisin nan na Abu Zar wanda ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah daga Jibrilu alaihi salam Jibrilu daga Allah tabaraka wa ta'ala domin neman albarkar wannan hadisin da neman albarkar abu zarin da neman albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa annahu ta'ala qala cewa manzon Allah tabaraka ta'ala ya faɗa namu kamar yadda Imam Muslim ya rawaita a cikin hadisin sa hadisin sa Allah ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu ya ibadi innakum alladhina tuqti'una bil-layli wan-nahari wa ana alladhi aghfiru adh-dhunuba wa la ubali فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أقسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتك قلب رجل منكم لم ينقص ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص zalika min mulki shay'an illa kama yanqusu al-bahru an yugmasa al-makhit fi fi ghamsatan wahida ya ibadi innama hiya a'malukum ahfazuha alaykum faman wajada khairan falyahmadillah azza wa jalla waman wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsah والحديث متفق على صحته انظر الاذكار للنووي yace Allah tabaraka wa ta'ala na faɗa cikin wannan hadisi ingantacce hadisi kursi ya ku bayina na haramta zalunci akan kaina inji Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta zalunci a zatin sa wa ma rabbuka bizzallamin lil abid inna Allah la yazlimu mithqala zarra Allah ya haramta zalunci akan akan sa yace kuma na sanya shi haramun ne a tsakaninku kada ku zalunci junanku ya ku bayina ku ne fa wanda kuke yin kuke aikata zunubai a dare da rana kuma ni ne wanda nake gafarta zunubai babu ruwana ku nemi gafara ta zan gafarta muku ya ku bayina dukkaninku masu yunwa ne babu wanda yake kwashi sai wanda na ciyar da shi ku nemi abinci daga waje na in ciyar da ku ya ku bayina dukkaninku matsaraita ne sai wanda na suturta ku nemi suturtawa ta in suturtar da ku ya ku bayina da na farkonku da mutanen farkonku da mutanen ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su kasance a bisa zuciyar mafi fajirci mafi fasikanci a cikin wa'inda na halitta wallahi wannan ba zai rage mulki na da wani abu ɗai ba ya ku bayina da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su kasance a cikin zuciyar mafi tsoron allah cikinku wannan ba zai ƙara mulki na da komai ba ya ku bayina da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su kasance a wani katotan farfajiya su roƙe ni bukatunsu kuma in ba wa kowanne daga cikinsu ɗaya bayan ɗaya abin da ya roƙa ba zai rage wani abu daga cikin mulki na ba sai dai kamar yadda idan aka ɗauki watakan ainihin allura aka ɗauki katotan watakan kogi irin su pacific ocean ko atlantic ocean din nan aka ɗauki allura guda ɗaya aka ɗan tsimbula ta aka zaro abinda allura nan za ta fito da shi shine iya abinda zai iya fitowa daga cikin mulki na kuma ba abinda allura za ta fito da shi ne ya shi kullum min wafi shan ya ku bayina ku sani duk abin da kuke baya ƙara da ni komai kawai ayyukan ku ne nake ta adana muku tun mutumin da ya ga wani abin alkhairi ranar tashin alkiyama ko a wannan rayuwar ta duniya to ya gode ma Allah azza wa jalla wanda ya ga kuma sabanin haka kada ya tumi kowa ya tumi kansa to ثم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق إلى آخر خمسين مرة sannan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugulka zuwa karshe muna yin tamu kun san wancan karin an yi magana ne kawai akan salati in general sai shi bari dan kara maka da wani abu abin da ya shafi salatul fatih shauna ya ce wala ya fi gaira fil wazifa ba yadda za a yi ka ɗauki wani salati ba salati fati ba ka yi wazifa da shi duk sauran da ake yi inda lazumin safa ne akan iya yin goron salatan nan ko lazumin yamma amma dai wazifa dole sai dai salati fati wa qad taqaddama al-kalamu alaiha ita ma dai mun yi magana mai fadi akan ta wala ba sa an an nuridu huna ba'du ma warada alayya min shari'a wa nasu amma babu laifi in dan kawo muku wani abin da ya dan gangaro min daga fadar Allah na daga ilhama abinda talatin nan ya kunsa dan haka za mu gangaro da shi ba tare da tsawaita bayanan ba mutanen da suka san Allah suka san ma'arfa za su fahimci abin da ake nufi a cikin so yace bismillahir rahmanir rahim allahumma daga wannan allahumma alif da lam lam da hakuri da ni ara yace al alif isharatu ila hadratil ahadiyya wal mutajalla fiha wa lidhalika lam yattasil wallam yanfasil wala dakhila wala kharija yace wannan alifin da kake magana aka ce na Allahumma yana ishara ne zuwa ga hadara ta ahadiyya ta ahadiyya da abinda sai ta dalli a cikin ta shi yasa ya zamanto a lokacin da yake alifi wannan ahadiyar babu abinda ya bata sadu ba bata rabu ba bata shiga ba bata fita ba bi ma'ana kunshin baki ɗaya mazahiru da kunshin baki ɗaya haƙa'iƙo a lokacin da basu rabu ba basu haɗu ba basu shiga ba basu fita ba suna nan a tsantsar kun buzzati wadi mahallan nuɗuka an darki yi fa huwa zatu sazir to ga mashi nan wa ainul ama wa damsi ya ce nan wajen wannan ya fi ƙarfin aifurci da shi saboda ya fi ƙarfin furci ya iya idrakin abin da ake nufi wannan fa adiyya tana ishara ne zuwa ga zafi tsantsatsa wanda shine ainihin makanta ainihin karewa wal harafani hadratani ba'inatani harfofin nan alif da akai anan lam lam din nan hadarorin nan ne guda biyu hadarorin nan ne guda biyu na sifa da ismi boyayyu ai masu sifa da ismi kuna gane katun ko yawa ba sai an buɗe ba wal ha'u wannan na ha'in nan shi kuma hazratu ubudiyya bi ma'ana ana magana akan khilafa wala gara karshe huwiyya wanda ta kare a cikin huwiyya ta kare a cikin to dai shikenan a cikin wancan ahadiyar wal mim mu'dinatul listigra'il huwiyyatil ubudiyyati sirfa wannan ita kuma miman ta mi a ranar ta Allahumma ta ƙare ne a cikin watakan hakikanin ubuda ba ubudiya ba ubuda tsantsa kuma mun san mai ubuda ko mun san menene ubudiya mun san kuma abin da ake nufi da ibada ko ko ba sani ba ba sani ba to salli din nan da aka ce salli amma a bi salatin barazat min kulliyatil hadratil arba'i fardan fardan wannan salatin da aka ce can je kaga an yi magana akan ahadiyya ake magana akan hadarorin nan baɗini guda biyu ake magana akan ubu da hadara ta kilafa to sai da aka tattaro su guda ɗaya sai aka ce wa'innan haƙa'iƙun guda hudu su yi salati kuma kowace haƙiƙa a hadarar ta yi salatin ta na daban ɗaiɗai bayan ɗaya wa min buruza min al-ula takunu waqi'atan ala salasi salatan fil ula wa ridan fil akhiratayn to fa kaji ya baka da aiki ba kana an fasa wannan ba ko to ayushe wa min yace fitowar ta na farko da da ta sauka akan wa'annan guda uku am na farkon su salati annabiyin su neman yarda wa min buruza min ihdal ba'inataini idan kuma ta fito daga cikin ɗaya daga cikin lamlam din nan shi kuma wal'a'u takunu sirrun la yufsha da kuma fitowar ta a cikin ha'in a wannan sirri ne ba a iya sanin sa shine salatin da ba a san me ake nufi da wannan ba yawa wa min buruza min al ba'inatil akhira kuma fitowar ta a cikin ba'inin nan na karshe shi kuma takunu salatan wa ma wara a dauki ibaratu wa sirrun la allazi la yufsha yace idan ta fito a kuma baɗi na ƙarshe salatin ne take tabbata a kai bi ma'ana a lokacin da take wa'incan guda uku da ana magana ne a cikin buɗunin buɗuni kuma lokacin da aka riga aka yi fana'i dole za a yi baƙa'i wannan mimin na ƙarshe zai dawo baƙa'i sai ya dawo shi a mimin nan kurman baƙin nan baƙin nan sai ya koma sai ya salati ana gana kato kuwa wa min buruza min al-ha'i takunu al-maratib as-salatu zahiratan wa hiya martabatu salati al-abd ala sayyidihi idan ta fito daga ha'in nan tana tana kasancewa ne a martabobin nan kowanne guda uku na zahirin ba kuma bane face salatin bawa izuwa ga ubangidansa ala sayyidi ala sayyidi ba na din ba shi kuma zaka baɗi na tun wannan baɗi ne to ba sirrin ba kenan wa ala sayyidi sayyidin zaka baɗi na tun baɗi na tun salati akan sayyidin sayyidi to baɗinin baɗini kenan wawa sirrin aida life innan ma shi wace kai wannan shi ma da wani sirri ne da ba sai an tona ba e wa na din nan na din nan na sayyidi na din nan yace salatu lil kulli ta ta daidaita ga kowa ta daidaita ga baɗinin farko da baɗi na biyu da baɗi na uku wa ismu wa ismu al martabati kal mutaqaddim mustadrikun lil hadrat al arba'i waslat al alij mujarrad tajalli yace kuma ismi ne na martaba kalmut kamar wanda ya gabata dinnan a baya wanda ya wannan naɗin za ta nashe ne baki da cikin hadarorin nan guda hudu sannan wannan naɗin nan ai tana da alifi a gabanta yace tana komawa ne dai zuwa ga waccan ahadiyar sai ta dalli a cikin wa'ancan baɗinan wa imdadun bi sifatin da kuma madadi da sifa wa salatu lamil lamil alif mujarradin qiyamu sifatin alal mawsufi yace salatin nan na lamin din nan na alif din nan to yace mujarradin ayyuwar siffa ne akan abin da ta siffantu wa salatul ha'i shine lamlam din nan ake nufi shi kuma salatin ha'in nan wannan na Allahumma to ba humma din ba hu din shi kuma mujarradu gaibatin wa istigra'in karewa yawa ta kan gaibi ne da karewa baki daya domin ita shi wannan huwiyan baki daya dunkulewa idan alifi da alifin nan da lam da lam din nan yake baki daya a cikin sa an fahimta ya'ani muzilul hujubi wa huwa hijabul azam shine mai tafiyar da hijaban shi dai shi yake tafiyar da hijaban ka iya sanin wa'incan alifi da lam da lam din amma shi kuma idan an zo hijabil azam ne baya iya ciruwa ko to mutumin da ya bude kofar dakunan saura ya bude nashi to ana kana kacin fata bi zalata hijabi ya bude da jaye hijabai wa khatama bi bi kaunihi ainul hijabi sai ya kare da kuma kasancewar sa shine ainin hijabi sai ya fi wala ganowa fasara majma'u shuqul wal mahamidi fa nasara bi izharul uluhiyya sai ya kasance matattaran shugunan hal Allah da matattaran godiya na Allah yayi nasara da bayyana uluhiyya ta Allah fa huwa nasirul haqqi shine a na tafi wani waje subhanallah ba haka bane ba yace fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun da shehu ya magana ce kai karke ta wata goban gidan nan malam wal fati lima uglika mabudi ga abin da ya kulle ce min tajalliyatin nubuwa wal wilaya daga tajallin nubuwa da wilaya su suka bude ta alfati shi ya bude nubuwa alfati shi ya bude wilaya dai wal khatim lima sabaqa ko min tajalliyatin nubuwa wa sirru daga tajallin nubuwa da sirrinta yani eh shine wancan muzilli hijabi da kasancewa shi huwa nasul haqi shine mai taimakon gaskiya da bayyana uluhiyar Allah bila haƙƙi da gaskiya lita haƙoƙin ahadiyya da tabbatuwar ahadiyar Allah daga nan suka gane fa huwa nasiru wal mansur shine mai taimako a wajen bayyana da uluhiyya wal mansuru a wajen tabbatar da tajallin da ya tabbata a gare shi nasiru al haqqi la kenan ko wal hadi mai shiryarwa da me yake shiryarwa da tajalli ila siratal mustaqim me siratal mustaqim shine allazi huwa al mutajalla mai shirwa zuwa gare shi kenan kawai san da shi aka mata jannan wa ala alihi salatin nan ya tabbata a bisa ga alayensa suwa kenan shine mazaharin wilaya hakka kadari wa miqdaril azim hakka qadarin nubuwati gurgudan kadarin annabtakarsa wa huwa wilayati kuma kadarin annabtakarsa ba ta ganuwa ba ta faduwa ba ta fahimtuwa sai an dubi wilayarsa wilayarsa ita take bayyana kadarin nubuwarsa wa huwa miqdaril azim kuma shine mikidarin nan babba menene shine wa sirrul life sha wa haqiqatul la tuzkar shine dai ake magana zuwa kan shirafa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومجال العزم وهب لنا ما ما وهب لي هو هو كما ما سن سابي تو كون دوبا بتا كرانتاتو وهب لي به وبسره الألفة والسركة والسيادة والمحامدة والفتح واللطف والخلافة والسبق والنصر والتأفك إلى حق والهداية والاستقامة والقرابة والقدرة والمقدار والعظمة آمين يا رب العالمين ثم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين haka muke faɗanta yace shi ma mun yi bayani a bayansa sun ma la ila illallah mi amarra sannan la ila illallah guda ɗari shi ma an yi bayani wa yastadriduna ma na qalawu sahibul bugya yace zamu dan kawo abin da yamma abocin bugya ya faɗa wa kenan eh yawa asaihi wa fi miftahi wa fi miftahi falahi an ibn abbas radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin littafin miftahul falah an karbo da gwajen sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaftahu Allahu abwabal jannati fayunadi munadin min tahtil arshi أيتها الجنة وكل ما فيك من النفع لمن, لمن أنت فتنادي الجنة وما فيها نان لآل لا إله إلا الله ونان محرمون على من لم يقل لا إله إلا الله ولم يؤمن بلا إله إلا الله وعند هذا يقال للنار وما فيها من العذاب لمن أنت فتقول لا يدخلني إلا من أنكر لا إله إلا الله ولا أدلب إلا من كذب بلا إله إلا الله وأنا حرام على من قال لا إله إلا الله ولا أمتلئ إلا بمن جحد لا إله إلا الله وليس غيظي إلا على من أنكر لا إله إلا الله قال فتجيء رحمة الله ومغفرته ويقولان إنا لآل لا إله إلا الله وناس نتاني لمن قال لا إله إلا الله wa muhibbatani liman qala la ilaha illallah wa mutafaddilani ala man qala la ilaha illallah wa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala ahbatul jannati liman qala la ilaha illallah wa ma takawwanatul jannatu illa li ali la ilaha illallah hadisin nan yace za a bude kofofin aljannatai sai mai magana ya magana a ƙarshen al'arshin Allah ya ce ya ke aljanna da duk abin da yake cikin ki na ni'ima da amfani da dan wa Allah ya tanada sai aljanna ta buɗe baki ta magana ta ce mu dinnan ga ma'abota la ila illallahu ne mu dinnan abin haramtawa ne akan wanda baya faɗin la ila illallahu da kuma wanda bai imani da la ila illallahu ba daga nan wajen sai wuta ta buɗe baki ta magana ta ce a ce kai a ce a tambayi wuta a ce mata ke wuta dan wa aka tanade ki ta ce an tanade ni ga waɗanda ba suke inkarin la ila illallah kuma ba na neman kowa sai waɗanda suka karyata la ila illallah kuma ni haramun ce ga wanda ya ce la ila illallah kuma ba zan cika ba sai ga waɗanda suka yi tumbi akan la ila illallah fushi na baya tabbata sai akan waɗanda suka yi inkarin la ila illallah sai ramar Allah da gafararsa su ma su zo su ce mu dinnan ma'abota la ila illallahu ne mu mu masu taimakon waɗanda suke cewa la ila illallahu ne mu mu masoyan masu cewa la ila illallahu ne kuma mu masu ɗaukaka waɗanda suke cewa la ila illallahu ne sai Allah tabaraka ta'ala ya ce ku je ke aljanna na halarta ki ga duk wanda ya ce la ila illallahu kuma ban kasantar da ke ba ce ga ma'abota la ila illallah kuma sayyidina muhammad rasulullah alaihi salamullah idan muka gama la ila illallah a wazifa mai muke cewa gaba sayyidina muhammad rasulullah alaihi salamullah nan ma waqad taqaddama ala salami alaihi mun yi bayani akan abin da ake nufi da aminci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa sannan اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحقيقة من مركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البركة الطيب مزون الأرباعي المالئة لكل متعرض من البهور والأواني ونورك اللامئ الذي ملأت به كونك الحائل بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أروش العقائق عين المعارف الأقوم السابقة التام الأسكم اللهم صل وسلم على الأت الحق والحق كنز الأعظم إفادتك منك إليك إعادة النور المترسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه قوم شعبي شو رضي الله عنه يتشوى وهي إن كانت داخلة في جملة الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخ... فتخ... فتخصص بأمور لم تكن لغيرها من الصلوات ko da ku ita wannan jawaharatul kamalin tana cikin kunzumin watakan salatai da ake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun yi bayani akan fa'ilar salati to amma ita tana da wani abin da aka keɓance ta shi wanda sauran salatai ba shi ba su da ita wa fil kawkabil wahaji ya zo a cikin kawkabil wahaji littafin wani ne eh jikan shi ma da Allah barakallahu fika na shi Ahmad Sukayd al-Ayyashi al-Khazraji ya ce ilam anna hazi salata sharifa al-miqdar al-jami'ata yanabi al-ma'arif wal asrar تلقاها سيدنا رضي الله عنه من حدث سيد الوجودي صلى الله عليه وسلم مشافاته yace ka sani wannan salati na jawharatul kamali wanda yake madaukakin salati wanda ya tattauro sani na Allah da asrarai molan mu shehu Ahmad Tijani radiyallahu anhu ya karbi wannan salatin ne daga bakin manzon Allah annabi ne yake gaya ma shehu Tijani Abul Abbasi shi ko shehu Tijani yake rubutawa shehu Tijani yake rubutawa mushafatin ido da ido wa zakara lahu fiya fada'il manzala da kansa ya gaya wa shehu mu shehu amr tijjani falalar wannan salatin min ha daga ciki ma ashara ilayhi musannif fi ma taqaddama bi qawli daga cikin shine abinda marubucin littafi yayi ishara gare shi da fadin sa shine marubucin littafin jawal ma'ani yace wa khussa bi husul fadl ziyarati jami'i intal jawharati bi shurutiha isnatay asharata marra wa nawa ziyarata rasul intaha yace an keɓanci jawatul kamali da wani falala cewa za a baka falalar mutumin da ya ziyarci manzon Allah da sabonsa da dukkan waliyan Allah amma da sharaɗin jauharan ya sharaɗin ta yake to sai me kuma to sai me kuma shi to naji sai me kuma
tsarkin gurin
wannan ai ko abin da zaka ji ka nemi tsarkin wuri ko wato abin da nake so ku faɗa yanzu ku faɗa ta ba duk wannan abu ne mafi sani akwai abubuwa da yawa mutane da ba sani ba a jihara ana son mutum da zai zauna a kanta jihara ya zama to inda zai karanta shi guri ne wanda zai ɗauki aƙalla ba a ƙasa ba mutum shida zuwa sha biyu ba a karanta ta a waje matsatsi an fahimta da yawa ba a san wannan abu ba ko yawwa abin nan bina'an akan wa'incan sharuɗan da kuka faɗa da kowa ya riga ya sani yace duk mutumin da ya haka da niyyar ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal asli fi ma qala wa sayyidina radiyallahu anhu yace asalin abin shine abinda shehu mu shehu tijara radiyallahu anhu yace yace a adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan tusamma bil jawharatil kamali man zakara 12 marra wa qala hadhihi hadiyatun minni ilayka ya rasulullah faka annama zarahu fi rawdati sharifa wa ka annama zara awliya Allah ta'ala was salihina min awwalil wujudi ila waqtihi wa fi riwayatin illa al-abadi cewa shehu tijjani abul abbasi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani wata salati ana kiranta da jawharatul kamali duk mutumin da ya karanta ta kafa goma sha biyu ya ce wannan hadiya ce gare ni zuwa gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to za zai kasance kamar ya ziyarci manzan Allah a raudarsa madaukakiya zai kasance kamar ya zarci waliyan Allah baki ɗaya baki ɗaya kamar ya zarci waliyan Allah baki ɗayansu tun daga farkon halitta har zuwa lokacinsa kai a wani ruwaya ma ba iya lokacin ka ba har zuwa har abadar abin a wanda za su zo bayan ka mutu duk ka zarce su to a nan tambayar da ya kamata mutum ne yan ɗariƙa cikin ai ba zarta wani su wali wanda ba yan ɗariƙa ba ko duk ba zo kanku ba ya ne haka ne kuwa kun gaji to a nan waɗanda suke ‘yan ɗariƙa waliyan sai a rubuta maka ladan ka je ka zarce su ka nemi madadinsu waɗanda suke ba ‘yan ɗariƙa ba waliyan ka je ka zarce su mujarradin ziyara kawai ba tare da neman madadi ba idan akwai wanda ma mukamin ka ya fi nasu sai ka imdadin su ya fahimta ومنها أن المرات الواحدة منها تعدل تسجيل عالم ثلاث مرات مرات yana da ciki abinda maza Allah ya gashi wata janin wanda ya karanta jawahir kamar kafa daya za a bashi ladan mutum za a bashi ladan kwatankwacin duk halittar da ta yi tasbihi a alam baki ɗayansa a rubanya mai su uku wa min anna man lazama fi kulli yawmin ajad min sab'in min sab'i marrat يحبه صلى الله عليه وسلم محبة خاصة ولا يموت حتى يكون حتى يكون وليا cewa duk mutumin da ya lazumce ta sama da kafa bakwai kullum to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai so shi wani irin so na daban manzo Allah zai mai ko ba zai mutu ba sai ya kasance wali na Allah tabaraka wa ta'ala wa mina anna man qara'a sab'a fa aksara yahduruhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya karanta ta kafa bakwai kana zuwa na bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana gare ka wal khulafa ul arba'ati da halifan manzo Allah guda hudu sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhu ma dama yazkura muddan kana karanta daga kana shiga na bakwai za su halarto inda kake kana shiga na bakwai za su halarto inda kake idan ka kara takwas ka tsaya to shikenan in kuma dubu ma za ka yi dai suna tare da kai muddan kana cikin karanta ta ta yi wani ya ce a to idan ina karanta ta wancan nagari kaza yana karanta wancan nagari kaza na karanta manzan Allah kafa nawa zai rabu ko shine a nan rijiyar zaki shine a sabon fegi kankare shine a kaza shine a kaza eh malaki mani sai a ce a a ai manzan Allah dai guda ɗaya ne kuma shine yake a ko ina ga hadisi ta ingantacce an ce idan mutum ya mutu za a kawo mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma za ta kurfi ya zarafi me za ka faɗa game da wannan manzan Allah to mutanen dubu nawa ne suke mutuwa a rana suna da yawa to manzan Allah ake rarrabawa a kai shi kem a kai shi abin nan kara a kai shi dan dolo guda ɗayan ne dai ko ko ba haka ba to haka abin yake Allah ya sa ana fahimta karatu yawa to ga wani nan ya ce wani abu ma me aka ce to yana ma yawo ko ta ina a zuka ta mutane balle kuma sayyid al-wujud wa al-mashhud maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ma sami a ba'd ulama min ashabi sayyidina radiyallahu anhu بهذا أراد أن يثبت أن يث- أن يثبت حقيقة ذلك فذكر سيدنا رضي الله عنه ما بلغه da wani daga cikin almajiran shehu tijjani ya ji wannan abin da shehu tijjani ya faɗa amma ba daga kun ba daga bakin shehu tijjani ba sai yake so ya tabbatar shehu tijjani ya faɗa haka sai ya je wajen shehu tijjani ya ce naji an ce ka ce duk mutumin da yake karanta jawharatul kamali yana zuwa ta bakwai manzan Allah da kulafa'ul arba'a za su zo su dawwama tare da shi har sai ya gama karanta ta sai shehu tijjani radiyallahu anhu ya buɗe baki ya ce mai wallahi law annaka dumta ala zikira hadu da umrika min gairi fatratin ma faraka sallallahu alaihi wasallam fi jami'in muddat umrika wallahi shehu tijjani rantse fa sai na rantse da Allah da zaka dawwama kana karanta jawabin kamar tsawon rayuwarka wallahi manzo Allah zai ba tare da yankewa ba to annabi kuma zai dawwama a gare ka tsawon wannan rayuwa wal hudurul mazkur kuma huduri halartu wadda ake magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakunu bil arwahi waz zawati haqiqatan da ruyukan ma- da ruyin manzo Allah da ruyukan sabai da zatin shakalin karakar manzo Allah da na saban ne su mana walau kashafa al hijaba an zakirina laha aw an ba'dihim la shahadu sallallahu alaihi wasallam ala sawti allati kadabaha Allah alaiha wa kadhalika al khulafa al arba'at radiyallahu anhu ya ce da Allah zai yayi hijabi ga wa'in ga gare ku ko wa'insu ba'ari na masu karanta jawahir kamali wallahi da sai sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a siffar da rayu da su sayyidina Abubakar na Siddiq ya koma zuwa ga Allah da sai sun ga sahabban manzon Allah da siffar da suka rayu baki ɗayan su wa ƙarshu yi da sallallahu alaihi wasallama huwa wal khulafa wa radiyallahu anhu marratan ba'd al marrati wa kuma da yawa daga cikin sabon shautu jani an sun gama an sun gama zalla sallallahu alaihi wasallam da da da sabon nasa wa mina anna man dawama alaiha saba inda naumi ala da'atin kamilatin wa firashin dayirin jiran nabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika duk mutumin da ya dawwama karanta ta kafa bakwai kafa bakwai to zai- kuma a- da tsarki cikakke kuma ya zamanto a kan shimfiɗin za ka yi bacci shimfiɗa ce malam mai tsarkin gaske to za ka farki za ka ringa farki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala ina da dan uwan da ni na sani marayi da shi a ɗaki guda sama da shekara biyar babu ranar da baya karanta duwa ta kamar 65 wana yi ka biya fadilatu ba da ban ba zai so a faɗa ba da na faɗe su kun san su.
na'am shehu
ولا يكد يا فضيلة يحق أن تنفك فيها النفوس الجليلة وقد ورد عن صلى الله عليه وسلم أنه قال يود أحدكم لو رآني بجميع ماله yace ya ishe ka ya ishe ka ya zamanto cewa wannan falalar mai girma da abin da mutane suke neman ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadin manzo Allah da yace akwai waɗansu da za su zo bayana waɗanda za su yadda su ɗauki dukkan dukiyarsu duk abin da suka mallaka don su gani ko da su ɗaya ne a rayuwarsu ai ko muna da shau ya ce laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli marra'ahu shaqa'u yace kai to da ma dai manzon Allah zai keɓance ni in ga fuskarsa in ga fuskarsa sallallahu alaihi wasallam wannan fuskar da idan har aka ganta duk wani duk wani shakawa duk wani taɓewa da rashin rabo na na na na, na, na duniya da na lahira in dai kaga fuskar to an ba kai ba wannan rashin rabon ba kai ba wannan taɓewar duniya ka ta yi daɗi lahira ka ta yi daɗi آه وانظر بعين بصيرتك الى ترتيب هذا الورد والوظيفه yake kai duba da idanka na basira yadda jerin waɗannan zikiran lazumin safa da na yamma da wazifa yake mana tarafi min bada'il asrari ma ya bahar al-uqula wa yadma halla ma'ul ma'qula yace da ida zaka ga abin da yafi karfin hankali abin da yake imauta hankali malam qultu yawman li ba'd ahibbati shaw radiyallahu anhu yace wata rana na gaya wa insu bangare na masoyana innal wazifata takhalla fi al insani wa tajarrada an al ilbasi fil maqasid wal isti fil maqasid wal istighfari fatajallat lahu dhat bi kamaliha fi salati llahi ala sayyidina muhammadin فهو هذا الإنسان بلا إله إلا الله فجعل خليفة في جوهرة الكمال فانتحت الوظيفة shehu radiyallahu anhu ya ce na gaya wa insu masoya na wata rana na ce wazifan nan da kuke ganin ta bar ku ga yadda take baki ɗayanta yace da da niyya da da ta'awizi da basmala da da da da da fatiha da istighfari baki ɗaya wa'annan tahalli ne ana cire ana cire ana cire kai daga duk wani dattin zahiri da na batini idan ka yi su wata jarrada anil ilbasi kai sai an cire ka daga jikin daga rigarka ta jikin wannan fatar a tsamar da kai a fitar da ruyinka kawai ana gama fitar da ruyin nan naka faja a sai kuma salatin da kake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma sai ta kasance an yi Allah ne zai tajalli a cikin wannan ruyin saboda an cire wannan jikin daga lokacin da ya tajalli a cikin wannan ruyin sai bawa ya zamanto yana kadaita Allah da la ilaha illallah ko da ma'ana gama gama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah haka wannan nudikin nasa ne to an yi tajarrudi a can wajen anil ilbasi ko kuma zaki ya tajalli gare shi a salati kuma aka ba la ilaha illallah wane ne to to yana zuwa zuwa ta kamar sai a sanya shi khalifatan ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi shikenan inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima an gama wazifa mun ƙara wani bayani gobe fatiha masu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق امين امين امين آمين الحمد لله مساك على الخير مساك على العافية ويري نعم